من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
godiya cikakka kuma ta musamman za ta bata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da kadarawa shi muka sake samun damar halarta a wannan wuri mai tara albarka domin ci gaban tafsirin muna alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma wata ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ganin gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita a yau muna marican biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta 1447 wanda kuma shi ne ya daidai da 22 ga watan biyu watan Fabrairu miladiya ta annabi Isa tana shekara ta 2026 har yau muna nan a cikin tafsirin suratul ma'ida a jiya mun kwana ƙarshen aya ta tara a yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta goma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ajiya mun kwana ƙarshen aya ta tara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aikin kwaye cewa suna da wata irin gafara da wata irin ginga wadda take mai wani irin girma. To, su wanda suka furta. To, shi ne wannan ayat ta wasu ta ce wallazi na kafaru su kuma wanda suka kafirta su ma Allah ya musu alkawali. Su wane ne wanda suka kafirta? Wa kazzabu bi ayatina kuma suka karyata da ayoyinmu. Allah ce su kuma wa'ancan ula'ika ashabul jahim su su ne ma'abuta wutar jahim wallazina kafaru idan aka ce kafirci a cikin halishin larabci ana nihin rihe wani abu wanda ni'ima ce ka rihe shi ka sa hannu kare shi yasa mai noma ake ce mishi kafi saboda yana ɗaukar ni'ima Allah iri ɗin nan ai ni'ima ce ta Allah ko sai ya buɗe ƙasa sai ya zuba sai ya sa ƙafa shi sai ya taki Na'am.
to shi yasa larabawa suke ce ma mai noma manomi da inda manomi yake kafin an gane ko kuma idan ka tai a cikin alkur'ani mai girma za ka ga akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da kalmar kafirci amma manoma ke ne da ita Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار الكفار رحماء رحماء بينهم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ها فآذره فاستغلظ فاستوى على سجوده يعجب ku rubuta aka da rikewa زراعا أي أسأل- ليغيظ أتمنى- بهم to a sa rubuta ya yi na rikewa وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم wannan kufara nan wace irin kafirci yake ne wa an irin kafirai yake nihi nan kafirai ake nihi kafiran na gaskiya mun gane ko to akwai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da kuffara kishi kuma wannan wanda yake nihin manoma da ita Allah rama kana tunan mu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da kalmar kufa yana nihin manoma
zubul kuffar to to kamathali zar'in a'jaba al-kuffara nabatu mm
to kufara ta me yake ni kamathali zar'in a'jaba al-kuffara nabatu menene zar'in tsoro ko mm Allah ya ce kaman misalin tsoro wanda ya burge nabatu tsiran shi ya burge kufara ya burge kafirai to da ka fassara shi da kafirai na an san cewa sabon mai fassara qur'ani ne kai mm nan kafirai suna nufin manoma na'am manoma ne kufara na manoma to me yasa ake ce manomi kuf- kafir saboda abin da muka ambata da cewa yadda kafiri wannan yake rihe ni'imar Allah da hannun shi ya dauki abin ya mika ma wani wanda ba Allah ba Allah fa shi yayi shi shi ya mishi ido shi ya mishi baki shi ya mishi dukkan wata ni'ima amma sai ya rihe wannan sai ya jingina wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi mishi ga wani wanda ba Allah ba mm ya ki biyayya ga Allah kaga ya rihe ni'imar Allah ko mm to shi ma manomi ya haka nan ne ɗaukar tsoro yake yi ko kuma ɗaukar hatsi yake yi wanda aka sha wahala aka sassake ko masara wanda aka sha wahala aka sassake ya buɗe ƙasa ya sa ta a ciki ya sa ƙawa ya taki shi yasa Allah ya kira su da haka mm
dare in ya yi duhu ana ce mishi kafir shi ma na'am
me yasa ake ce mishi kafir saboda yana rirrihe duk wasu ni'imomin Allah shi ma duk irin yadda gida yake da kyau in akwai duhu da rirrihe shi yake yi ana ganin kyawun Mm, mm, mm.
ba a gani na'am duk wani kyawun da ke da kwai bisa kan titi ko kuma cikin gari ko cikin anguwa in dare ya sauka kana tsinkayen wani abu duhu kake gani shi yasa shi ma dare ake ce mai kafiri hayya mun gane ko mm
kafara ai kana ji ana cewa mutum yayi kafara ko mm cikin kafara ba ka jin kalmar kafiri ko to to me yasa ake ce mata kafara ana ce mata kafara saboda tana rihe zunubin da ka aikata mm an gane ko to saboda haka cikin alqur'ani mai girma idan Allah subhanahu wataala ya ce walladina kafaru in yana magana bisa kan abin da ya shahi addini yana nihin kishewa da suka yi amanu suka yi imani mm kenan akwai ya ayyuhal ladina amanu akwai ya ayyuhal ladina kafaru kenan mm mun gane ko na'am To, a shari'a ta musulunci in aka ce kafirci ana nihin jayayya da ɗayantaka ta Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi da sufofin shi. Kenan idan a cikin shari'a musulunci aka ce kafirci ko kuma alladi na kafaru ko kuma alkuffara in ana magana bisa kan abin da shari'a addinin musulunci. To, so da yawa wannan kalmar tana tafiya ne akan mi, akan kishiyar imani. idan duk wanda bai yi imani da Allah ba shine kafir wa kazzabu bi ayatina kaga nan sai aka ƙara hitowa da su hili saboda kakkai tsammanin cewa manoma ake nihi na a'a walladina kafaru sai aka ƙara gayin wata suka ta su sai aka ce wa kazzabu bi ayatina kafir sai nasu shine karyata ayoyin mu da suke yi mun gane ko mm ayoyin Allah kala biyu ne. akwai ayoyi wa'anda suke da ma'ana alamomi wa'anda suke nuna ikon Allah subhanahu wa ta'ala su ne ake ce ma al'ayat alkauniya ayoyi na cikin sarari wa'anda suke nuna cewa Allah guda ne mm Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna musu a cikin alkur'ani ya ce wa min ayatihi allailu wan nahar wa shamsu wal qamar Mm.
daga cikin ayoyin Allah kenan alamomin da suke nuna cewa akwai Allah akwai dare akwai yini akwai rana akwai wata wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mu wannan yace inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawa da dare yake yi da shi da yini wal fulki lati tajri fil bahr da kuma mayyamayan jiragen da suke tafiya a cikin teku bima yanfa'un nas da kayan da suke amfanar da mutane wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abinda Allah ya saukar daga sama na daga ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ya raya kasa da shi bayan ta mutu wa basa fiha min kulli dabba kuma ya yada a cikin ta daga kowane nau'i na dabbobi wa tasrifir riya da yadda Allah ke caccanza iska والصحاب المسخر بين السماء والأرض kai hatta da gizagizai waɗanda Allah ya hore su tsakanin sammai da ƙasai yace duka wa'annan cikin su la ayatin akwai ayoyi ne kuma ya babu ya akalu daga wa'anda suke masu hankali Mm.
wani bature bai zuwa zuwa ce maka wannan abun wai halarci kawai sai lana tiyu Suna na cimo.
wallahi bai yi ba Mm.
a ce haka kawai wannan abun su haruwa a ce babu wanda ya yi su kai ka zo kawai ka ɗora amfana kawai kai ka amfana amma a ce ba mai su babu wanda zai yarda ya ta cikin daji ya tarda gida ya tarda mota bakin ƙoshi ya shiga ya tarda akwai ruwa akwai wuta akwai komi da komi ka ce wanga gidan babu shi Mm. Mm.
ka ce wai kawai wasu abubuwa ne suka haɗu suka yi shi Mm.
wallahi bai yi ba Mm.
ko wannan shine nau'in aya ta farko idan aka ce aya ana nihin dukkan wata alama mai nuna cewa akwai Allah a cikin duniya wanda Allah ya yi ta akwai aya ita kuma irin wannan aya ta alqur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wataala ke ta rasulai yatlu alaikum ayatin lahi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wannan ayatihi suna nihin ayoyi da ke da kai a cikin alqur'ani Mm.
mun gane ko Mm.
To saboda haka duk mutumin da ya karyata ayoyin Allah, ko wa'ancan wa'anda muke kallo, ko wa'annan na cikin Alƙur'ani, to ula'ika ashabul jahim. Irin wa'annan mutanen su ne ma'abuta wutar jahim. Me yasa aka sa musu ashab, aka ce musu ma'abuta? Saboda da zumtuwa da za su yi a cikinta. Mun gane ko?
Mm.
Shi jahim suna ne daga cikin sunayen wuta. an sa mata suna jahim ita kuma don saboda tsananin duhun da ke gare ta da tsananin nisan ramanta da kuma tsananin kuna da ke kuwa a cikin shi sa aka sa mata jahim Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu sai karanta ta يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون har yau Allah subhanahu wa ta'ala yana tini ga wanda suka yi imani yace muku so ya ku wanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum lokacin da wasu mutane suka so su shunwada hannuwansu akan ku idan su cutar da ku su yake ku su gama da ku fa kaffa aydiyahum ankum Allah ya kame hannunan nasu daga gare ku wattaqullaha kai su kun tsoron Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma akan Allah ne dukkan masu imani ya wajaba a ce sun dogara da shari'a wannan aya tana magana ne bisa kan wata ni'ima da Allah subhanahu wataala ya ma masu imani ta hanyar kare su daga wasu wanda suka so su cutar da su Mm.
ma'ana kafirai kenan a nan akwai kisoshi daban-daban da aka yi ta kawowa wajen fassara wannan akwai kissa wata zo cikin sahih bukhari hadisi ne na jabir bin abdullah yake cewa mun taba hita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hazuwa wanda ake ce mazatul riqa yace lokacin da muka yi tahiyan nan yace muna cikin tahiya zuwa wannan eh, gazuwa mun gane ko ya ce da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗauki ayari na sojojin shi ya tafi ya ce sai kwanan rana ya same shi a cikin wani kwari wanda cikin shi akwai itace masu eh, ƙaya da yawa Mm.
ya ce da muka fada a cikin wannan kwari ya ce sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a yada zango ana cikin wannan kwari ya ce da muka yada zango nan sai kowanne daga cikinmu ya tsora ƙoƙarin ya samu wani icce wanda zai ta haya ya sauka ƙarƙashin shi ya sami inuwa kaga dole a wawware kenan ko Mm.
to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya kama hanya ya samu wani icce wanda ya rataye ta komin shi gare shi ya kwanta sauran sahaban shi su ma duk inda suke suka kwanta a kwanta ana kwana rana kawai ana cikin wannan sai kau ga wani ba kauye ya zo daidai wajen icen ya annabi sallallahu alaihi wasallam Mm.
manzo Allah ya ji irin samata ta mutum da irin nauyin da za ka shiga mutum idan ya yi tsaye masa kan koda kana kwana ne yana daga ido kawai sai ya ga wannan ba kauye rike da takobin shi har ya dauke ke takobin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wani bakawai sai ce mashi wa zai iya kare ka daga gare ni yau ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mashi Allah Allah ya ƙara cewa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi Allah zai kare ni ya ƙara cewa zai kare ka daga gare ni na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi Allah daga nan hannun shi ya dauki karma sai ta takobin ta fada daga hannun shi tana fadawa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta sai ce mashi to man ya asimu ka min ka kuma sai kare ka daga gare ni nan ya fara cewa ka kasance mafi alherin mai karba to haka rayuwa take abin da za ka mutane kana da matsayi kana da iko kana da kuɗi kana da dama ka dama ko to wata rana dama nan sai ta dawo ga wani wanda ka cutar da shi sai an gamu wata rana shi yasa maza tsakaninmu ake son a ɗora yahuwa bisa hanya mutum ya maka mugun tuki ka ce to Allah ƙara kiyaye gaba ne kaka kurma mai zaki kai ma lokacin da kake zagin nan haka ma wani da shi eh haka ma wani wannan ta kin tsaka kai kuma kana can kuma kana zagin wani kai kuma na an zage ka to shi yasa ɗaya hakuri in Allah ya baka dama yi kokari ka dama da kyau saboda ludayin nan wallahi ta ya zaga hannun wani yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira sahabban shi suka zo yake gaya musu ga abin da ya faru to wasu malaman tafsiri sai suka ce wannan kissa ita ce Allah ke rihi na ku tuna ni ku tuna ni'imar Allah akan ku lokacin da wasu mutane suka zo su shunhuda hannuwansu akan ku akan su zalunce ku fa kaffa aydihum ankum sai Allah ya kare hannuwansu daga gare ku su tuta da ku mun gane ko da sauran kisoshi da aka tamada amma ibnu ashura a cikin tafsirin shi da yazo sai ya ce shi dai duk kisoshin da ya ga malaman tafsiri suna kawowa na wurin sai yake ganin cewa kamar ba su ne da wurin saboda zaka ga shi wancan mutum ai mutum aka ce kuma annabi ne ma wannan abu sallallahu alaihi wasallam amma ita kuma aya akan jami'i ta kawo tace ya kuwa da suka yi imani mutunna idan hamma qaumun lokacin da wasu mutane kaga wannan ba kawai ai ba a ce mishi qaumun shi shi kadai ko a ce mishi qaumun Allah ya ce mishi qaumun sai ce shi abin da yake gani kawai wannan aya akwai yabuwarta cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu wataala yake ta ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha in ka kalle su sai ma yi kama da juna kenan tunda wannan surar tuni ne take yi wa mutane akan nemomi tana tunawa ne tana tunawa ne kaga alwala ayi musu tuni bisa kan ta can baya ko muka ce ba dan ba a farlanta fita a wannan lokacin a tuni ne ake musu bisa kan alwala da wanka sannan kuma da ni'imar taimama da aka yi musu ko to shi ba nan wurin yadda kahirai suka yi gamin gambiza a wancan lokacin kowa da kowa ya haɗu a makka aka ce a zo a kama annabi sallallahu alaihi wasallam madina hari a gama da shi duka baki ɗaya a huta shine ghazwatul ahzab yakin da aka yi na gamin gambiza tsakanin kahiran makka da sauran ahlul kitab aka haɗu aka zama aka ce a gama da annabi sallallahu alaihi wasallam baki da duka abuta da shi to shine ake nihi na murki a wancan lokacin sun yi nihin su zo su gama da wanda suka imani a Madina sun yi su adadi sun yi su kayan yaki sun yi su komai amma Allah ya kawo musu dabara da ta hittar da su Salman al-Farisi ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam dabara cewa tunda Madina tana kewaye da duwatsu to a yi ramu tsakanin dutse zuwa dutse raman da doki bai ya tsallaka shi mun gane ko? sannan kuma duk mutunan da zai iya zawa ya zo ya ce biyu ya shigo raman nan ya hito har mun gan shi mun halbe shi shi ne ake ce ma alhandak rami ne mai faɗi wanda duk tsallan doki bai ya tsallaka shi duka kewayen madina sai ake haka mutanen makka da suka zo suka ga irin wannan ramun muka sai suka ce wannan aikin ‘yan madina ba su san shi ba. Di yadda aka yi akwai wani mutum bako wanda ya ba su wannan dubara. Kuma dubara ta ci ko ba ta ce ba, ta ci dole suka wace. Ƙarshe ma Allah ya aika musu wani irin iska duka suka tarwace, kowa kama hanyar gidansu. haka ne aka yi shine idan arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha iska ya tarwatsa su shi sa duk iri da kace ganin kahiri na tara makamai in dai gaban musulmi ne ka kyale shi kawai ai kana ga abin da amurka take amurka take yi kwanakin nan ko hamilatu ta'irat jirage masu ɗaukar jirage jirgi ne za a ɗaukarwa ya kasance yana ɗaukar kuma jirage saman shi jirgi goma ya tara ke da ko bisa kan shi akwai george bush akwai george washington a kowane ne a kowane ne yanzu guda biyu suna nan wurin sun aiko su suna nan sun kewaye ƙasa iran baki ɗai sun mata ƙofar mu tunda musulmi ne muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari don suna ‘yan shi'a sun heye mu bai huri miliyan mu ba mu barin mutunan da ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam mu dora goya mu bai hude baya ni dai wannan shine ra'ayi kuma wannan shine ra'ayin ibnu taymiya ai ya kai dai ahlus sunna ne kai ta tutiya da su ibnu taymiya ko Mm.
to shine ra'ayin ibnu taymiya yace ba a hada mutunan da ya yi imani da Allah da wanda ko jure da kamar wanka bai taba yi ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hada su dole bayan Allah an zo an kewaye su kuma idan ka kalla za ka ganin cewa kawai zalunta su ne ake sa aikawa zalunci ne kawai kai kara da maka- makamin nan sannan wani naka yana nan cikin wannan yanki yana da wannan makamin kuma ka ce wai ni ba da mallaka shi babu wata doka ta duniya wadda hana nan mallaka kuma ka ce za ka yi akalla ta bisa kan wannan to shi yasa duk haɗin kansu in dai kuka yi imani da Allah shi yasa Allah ya rihe aya da tawakkali yace wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun masu imani ga Allah ne ya cancanta su dogara shi yasa shugaban nasu ayatullahi satin da ya wuce ya hito yake ce masa lallai an aiko mun mayya mayyan jirage ana ganin cewa suna iya gama da mu. ko mayya mayyan jiragen nan ana ganin cewa abu mamaki ne ya ce amma abin da za na gaya muku abin da ya yi mamaki shi ne makaman da zai iya durmiyar da wa'annan jiragen su nutse kalgashin ƙasa kakka yarda ga faɗa na baki a samu nasara a kanka kai ma ai baki iyawarka ai kana ganin kare in ya biyo musa ya take yi ita ma bakin ikonta take yi ta hiddo ɗan yatsunta ta tada gashinta haka nan ne mana to duk lokacin da aka yaƙi tsakanin musulmi da kahirai adadin kahirai ya yi yawa a tarihin musulunci baki ɗaya shi kakaf sai ka samu ma- kahirai sun linka musulmi linkin ba linkin kuma ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ba musulmi nasara a kansu kisa taron su kai baka mamaki shi yasa Allah ya ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun menene tawakkali malamai suka ce tawakkali shine an ya'lama anna al-amra kulluhu lillah mutum ya san cewa dukkan al'amari baki ɗaya ga hannun Allah yake. Wa annahu ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun kuma lalle da abinda Allah ya so ne zai kasancewa abinda Allah bai so ba zai taba kasancewa ba. wa annahu la hawla la quwwata illa billah kuma lalle babu wani karhi babu dubara war za ta yin tasiri sai da Allah shine kawai shine tawakkali wannan Ibn al-Qayyim yace abinda ake ce ma tawakkali ka kasance kana ma Allah zato wanda yake mai kyau game da wani abin da za ka aikata wanda yake na alheri. Tawakkali ɗan uwa musulmi wajibi ne. Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi daban-daban ya ce mumunai gare shi kaɗai suke dogara. Wa ala Allah ya falya tawakkalil mu'minun. Wa ala Allah ya fatawakkalu in kuntum mu'minin. Haka haka haka za ka samu su. Tawakkali yana da falala goma shi kaɗai. Shi kaɗai falala goma ke gare shi. tawakkali yana sa ka shiga aljanna kaga ko daga nan aka tsaya ya isa ko Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun to kaga masu tawakkali na wurin sai aka ce ai su ne ma ma- mu'mina su ne mu'minan ma kawai na biyu tawakkali yana sa Allah ya soka Allah ya ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin tawakkali sifa annabawa ce da manzannin Allah duk mutanen kirki واتل عليهم نبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلتكم مم.
فأجمعوا أمركم وشركاكم Mm.
tawakkali masu yin shi masu imani ne. duk wanda yake yin tawakkali wanda Allah subhanahu wataala ya ambata mu a cikin alkur'ani sai kaga yana da imani kamar waccan ayar da muka ambata Mm.
muka ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kaga imani aka tabbata musu tun farko kai tawakkali yana sa ka samu arzikin da baka tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun kasance kuna tawakkali ga Allah cikakken tawakkali da Allah ya ciyar da ku irin yadda yake ciyar da tsuntsaye tsuntsu zai tashi tun da safe ya ta neman abinci tsuntsu waye ba a sha Ba kowa ba wanda ba a sha yana noma yana kiwo me yake yi ba abin da yake yi. amma in ya tashi da safe zai ta haya Allah ya bashi abinci kuma har ya samu abin da zai kama yaran shi da ke gida wannan shine cikakken tawakkali kuma an kakkalle yan kasuwan mu zaka dora ganin akwai tawakkali cikin tahiyar su yanzu barujan da zai kama rago ya yanke tun da safe waye alƙawari da shi zai sayan nama tsakani da Allah da waye alƙawari amma ka hin mari jafa Allah ya kawo mai sai ka kalli shagunan nan da ke da kwai in ka zo na wurin su wadiya in na bi na wurin sai in ga duka masu kayan iri guda ne iri ɗaya ne in ka kalli kayan su na nan wurin ka kalla da kyau amma kuma nan ciki wani ya aure nan ciki ya sai moto nan ciki ya sai adaidaita ana mishi nan ciki ya ƙara aure nan ciki ya sai gida nan ciki ya kaza wai yana samun riba yanzu zaman da yake nan wurin kuma shagon irin na makwabcin shi ne komai da komai abinda zaka samu wajen wanga shi ne zaka samu wajen wancan dan Allah akwai tawakkalin da kai wannan kaga babu to shi yasa Allah ne ke bada ka kamo haya kana kallo yana kallo zaka taya wajen wancan ka sayi ko kuma ka tai wajen wancan ba ku gyara ba ku zo wajen shi ku gyara kuma a samu akasin haka wancan ya samu kiliyan ɗin shi wanga ma ya samu kiliyan ɗin shi wanga ma ya samu kuma a tashi lokaci guda a tahi shi kenan kuma sai gobe da sahi to duka wannan yana nuna maka cewa inda har ka dogara ga Allah to sai Allah ya koro maka abincinka kana zamne Allah zai kawo kakka baka bukatar sai ka turo mu dama makwabcinka wani abu arzikinka arzikinka ne mutum zai kamo hanya tun daga zare ya taho in mace ce da adane za a sauke ta da ta diba shagunan nan tun farkon kasuwa sai kai na ƙarshe kai ne Allah ya kaddara sai ka amshi kuɗin Mm.
sauran ba su iya bane ba ba su iya kasuwanci bane ba ba su da kaya masu kyau kai ne Allah ya sa sai ka amshi wannan kuɗin to shine wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin Mm.
kenan talauci eh, afwan ta- tawakkali yana sa mutum ya kasance shedan bai da hanya akan shi ya ake shedan ya samu hanya akan ka idan irin nuna maka cewa ka ga wancan ya buɗe irin kayan ka wancan ma haka nan wancan ma haka nan to ya za a yi ka samu riba tsaka muku ta regal guda ta yan kasuwa suke umarni da ita amma ita ba cikin gari ake karanta ta ba cikin littafa ake karanta wa ga regal ake cewa idan bisa hanya akwai shago goma wanda suke sai da kaya iri guda maimakon kiliyan su rage me suke yi karuwa suke kun gane ko? to menene yasa ke- menene zaka gaya wa dan kasuwa wanda zai yarda da shi na cewa kiliyan karuwa za su yi shi kuma ya samu kishi a tara ka ce mishi wai abin karuwa za yi aka ce a da lokacin da kana kai kaɗai wanda duk zai baiwa na wurin yana shakka cewa abin da yake so ya samu ɗin nan in bai same ka wajen bai same shi wajen ka ba sai kaka kaga ya sha wahalar banza kenan ko to idan ya kasance kun zama ku biyu to wannan mutumin sai ya yi samun kuzarin biyowa wannan hanya sannan wani kuma sai ya biyo shi to idan kuka kasance ku uku wani ma to zai kasance mutane suna da yaƙinin cewa in suka zo wannan wurin sai sun samu to in kuwa kai ku goma fa to ya tabbatar da cewa in bai samu wajen wanka na ɗaya ba sai ya samu wajen na biyu in bai samu wajen na biyu ba sai ya samu wajen na uku in bai samu wajen na uku ba sai ya samu wajen na hudu har aka yi ga na goma ya san da wahala a ce ku goma nan a ce ba ku da wannan abu sai dai abin ya yanke ne kawai a ko rupture din shi mm, kenan in kuna da yawa a cikin wuri guda maimakon mutane su rage karuwa za su yi saboda tunanin cewa sai wajen ku kaɗai za a iya samu duk wani wanda ke ware wani waje ana shakkar a biya kuɗin adaidaita a ta wajen shi a yi asara ka kama hanya ka ta yi esonita ba ka samu ba wajen mutum guda ne ka ta yi can wurin wanda ke sai da irin kayan da ke da kwanan wurin to da ka ta yi can wajen wancan mutum guda wanda yake shi shi kaɗai ne da ka zo na wurin inda ke da tarin mutane masu yawa wanda ya tsakaninka da Allah ka zo nan to irin ka san kai dubu wanda za su zama to mai tawakkali kadai ke iya gano wannan mai tawakkali kadai ke gano wannan to saboda haka in mutum na da tawakkali shedan bai samun dama akan shi ya nuna cewa to ai wancan hana na samun rabona zai ai duniyar nan ba wanda ya sai hana ka samun rabona wala babu wanda ya sa abinda Allah ya rubuta maka sai ka same shi tawakkali ‘yan uwa musulmi wa'anda suke da shi su ne wa'anda suke da ɗaukaka suke da girma a duniya da lahira. Allah ce, "Wa manya tawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim." mm,
Tawakkali bai yiwa a same shi babu imani, wa ala Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin.
mm, Mai tawakkali duk wata cuta da matsala da bala'i bai fada mishi, saboda Allah na kare shi.
mm, Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum wanda ayar da muka karanta mm, kaga saboda sun yi tawakkali ga Allah Allah ya kare su daga wa'annan mutanen wa'anda suke ganin cewa suna iya gamawa da su amma da yake sun dogara ga Allah sai Allah ya kare su malamai sun yi maganganu daban-daban game da abin da ya shahi tawakkali ibnu taymiya yake cewa ma raja ahadul makhluqan ba wani mutum wanda zai yin watan ya samu wani abu wajen wani abokin halitta irin shi au tawakkala alaihi ko kuma ka yi tawakkali akan wani mutum zai yi maka wani abu illa khaba dhannuhu fi face sai zatanka ya kasance ya yaudaru a cikin wannan mutum. duk wani abin da kake so duniya inda ka hada shi akan wani mutum ne sai wannan mutum zai maka wannan abu wala sai kai da na sani wata rana Allah sai ya jarumce ka
mm,
shi yasa kawai ka yarda Allah ke bada mutane sanadi ne kawai in Allah ya tashi baka wallahi mutumin Allah zai sa shi ya kamo hanya tun daga Allah tsoho ya tana kana ka kasuwa tsoho ya mika maka kudin shikenan kawai mm,
kuma ka diba da kyau ka gani duk wata kyautar da ake baka duniya baka taba sa rai ba kake ganin ta kuma duk inda ka sa rai cewa sai an maka wallahi da wahala ake maka ko kuma a maka da bacin rai ko kuma a maka abin da kake ganin cewa ba haka ya kamata a maka ba a ya kamata a ce an maka kaza kisa nake mamakin matasa wanda kake kake ganin su ga ga- ga- ga Facebook ko kuma ga abin nan matasa 'yan siyasa ƙanana kaga suna ɗaukar imaninsu baki ɗaya suna azaba masa kan shugabannin da suke biya wajen wani ya ki taimako na kana ji irin wannan kalmomi musamman nan makwabta Najeriya suka ji mutum ya ce maka wa ake taimakon shi kai akwai wani mai taimako wani banda Allah daga kai kuwa shikenan sai a taimaka maka daga kuwa daga sa wata irin nau'in hula shikenan kawai shikenan sai a taimaka maka wata irin mutuwa zuciya ce wannan kalmar mutum ya ce an ƙi taimakon shi wata Allah wa ke taimakawa Allah, iyaka na abudu Iyyaka iyaka na nasta'in.
sa'in dan Allah matasa ku hidda makan ku cewa wani ya ƙi taimaka maka ka hidda makan ka cikin diksolar ɗinka ka a samu wannan kana gayin cewa wani ya ƙi taimakon ka wallahi ka yi lahi tsakaninka da Allah wallahi wani bai isa ya taimaka maka ba in ba Allah ba dan adam man cewa yake da kai amma Allah bai manta da kai duk ire da kake da mutum wallahi sai ya mance da kai wata rana mm,
amma Allah yana manta da kai rada da Allah ya manta da kai to sai ka nemi lumfashin ka ka rasa ka taba nema ka rasa to Allah bai manta da kai kenan to da Allah na manta da mutane da sai ka lalabi da nan ka gaci kawai ta dan kyauce an jima ta dawo kuma lahiya ka dawo mm,
kun gane misalin saboda an mance da kai haka wasu suke cewa al-mutawakkil wanda ke yin tawakkali aka ji sifan mai tawakkali na gaskiya suka ce katsifil bai da bambanci da ɗan yaro ɗan ƙarami mai shan nonon uwashi la ya arifa shay'an ya awi ilaihi illa ta da ummi ɗan yaro wanda ke mai shan nono ba a yaye shi ba in ya tashi neman abinci menene ya sani duniya nonon da zai sha na uwashi kaɗai ba za ka taɓa ganin ya ɗauko wanda da ya sha fura ba jaririn da aka haifa sati biyu ko sati uku ina ruwan shi da akwai da cikin gida ina ruwan shi da kaji aka dafa ina ruwan shi abu guda ne ya dogara gare shi in aka samu shi shikenan to haka mai tawakkali ga Allah ne kadai ya dogara bai san kowa ban ba Allah shine cikakken mai tawakkali Ibn al-Qayyim yake gayin wata magana mai tsada game da tawakkali yace law tawakkala al-'abdu 'ala Allah da a ce bawa zai iya dogara akan Allah haqqa tawakkulihi cikakken tawakkali fi izalati jabalin an makanihi a wajen gusar da wani dutse daga wurin shi a nuna maka dutse kato a ce maka ka gusar da wani dutsen ka mera shi gabas in yamma yake kaga dai aiki ne wanda yake mai wahala ko ya ce to da ka dogara ga Allah cikakken dogaran Allah da sai Allah ya taimake ka ka gusar da wani dutse kaga in ka lura muna da karancin tawakkali kenan wala muna da karancin shi kenan babban abin da ke bata mu rayuwa tunanin cewa wane yi mu wane zai mun kaza wane ya mana alƙawarin kaza wane ya mana alƙawarin kaza duk mutumin da ya yi aure duniya zai iya gano Allah ke yin komi ba mutane ka tuna lokacin da ake zauwa lokacin da za ka yi aure duk mutanen da kake tsammanin za su maka wani abu mahi yawa sai ka nemi su ka rasa wallahi wasu kake kansa mayyan-mayyan gudunmowin da kake samu lokacin da kake yin shi kana samun su ne daga wasu wa'anda baka taba tsammani matasa haka ne ko haka ne wa'anda kake tsammanin cewa su za su maka kaza da kaza da kaza da kaza sai ka nemi su karasa kai hatta da motocin da za a ɗauko amaran da su da abin nan ɗinsu abokansu sai ga motar wani aka yi wanda ita wanda kai a lissahin ka baka sa ta ciki ba amma haka kawai ta zo ina tuna lokacin da na yi aure na farko akwai wani aboki na rabona da shi tun da cat shekara goma sha hudu wannan bawan allah radda aka ce za a kawo amarya ran nan na gan shi cikin mutane kuma ni ba ba shi ba labari ƙarshe ta abin da nake tunanin cewa wane ya zo da motar shi wane ya zo da motar shi wannan bawan Allah ko da lokacin yayi hadari yake cike da wani da wani da ke tunani duka suka wace ga mutane kuma sun zo wallahi wannan bawan Allah shi ya zo ya maida dukkan mutanen da suka zo baki duka shi ya maida su ban gwada mashi hanyar ba ban sanar da shi ba ban ma san yana cikin gari ba sai nake zuwa nake gaya wani haka nan sai ce wani to duk wanda zaka tambaya sai kaga irin wannan abu ya taɓa faruwa da shi kai ma tana irin wannan abu ya faru karshe ni dai sai da naga moto na cikin ɗaki ina diba na ga wani mutum ne wanda ban san shi ba abokin abokin abokin aboki na ne ya shiga ya tangale mun motan yace malam sai an jima sai da sahi ya juya ya tafi yanzu magana da nake na kai shekara kusan biyar ko shida ma ban san shi kuma yana cikin gari to kai ma ka diba ka gani dukkan mutanen da za su taimaka maka wa'anda kake tsammani ne to duk mutane in dai haka ce sai sun maka wani abu wa'anda ka sani to ka tabbatar da cewa sai ka da na sani wata rana in ka ce za ka dogara a kan da ka sani kawai saboda wani sabo zai hana yi maka wani abu wani ka taɓa mashi wani lahi hira yake wani ranar ta zo ya rama to shi ne akwai wani malami mai hikima da aka ce mashi wai mine ne tawakari a kan mika kake tawakari ya ce alimtu annar rizki la ya akulu ghairi fatma annar bihi nafsi yace abin da sani dogara ga Allah saboda na san dukkan wani arziki na babu wanda ya isa ci shi duniyar nan yasa hankali na kwanta arziki na arziki na ne rabon kwaɗo baya masa ya ce na yi imani da cewa in dai arziki na ne to har abada ba wanda zai ci shi yanzu ka diba kana da fada kana da allon tsoho kuna da fada na yan kasuwa tsohuwa sai ka zo ka zauna cikin fadan nan ya kasance an kawo wani abinci kunci kai a ran nan baka sa ma ranka ta ka ci wannan abinci kai a kan ka tari ne ma ka bi nan wani amma wannan abinci sai da ka ci kina akwai rabon ka ciki Allah ya riga ya rubuta ce akwai rabon ka ciki to mene ne ka dora kanka wahala mahiya abinda baka sa cewa zaka samun shi shi kake samu yace nabi alimtu anna amali la ya'maluhu ghayri fa ana mashghulun bi yace na gano da cewa aiki na ne aiki na ne babu wanda zai iya yin aiki na saboda haka na tashi nake yin aiki na aikin ka ba wanda zai maka shi ka tashi kawai kai aikin ka yace na na gano cewa annal mauta ya'ti baghtatan mutuwa tana zawwa ne baghtatan ba tare da na yi tsammani ba babu tsammani take zuwa ko yace to sai na tashi nake kokari in riga mutuwa yin aiki kahin ta aikace nake nan yace na gano cewa Allah yana gani na duk inda na shiga to saboda kan nake jin kunya Allah ya ganni ina aikata abin da ba daidai ba wannan shine rukunin tawakkali guda arzikinka arzikinka babu wanda ya sai aikinka aikinka ne tashi ka yi shi kenan baka ta kuma ka tawakkali ga Allah kuma ka ki aiki ka kwancinka bai yiwa wasu malamai suka ce kakka dogara ga wani wanda ba Allah ba Allah ya barka da wannan mutumin in ka samu ranka cewa sai wani zai yi maka kaza to Allah sai ya barka da wani shi yasa kake cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala takilni ila nafsi tarafata aini ya Allah kaka bar ni da kaina ma ni kaka bar ni da kaina kaka bar ni da iyawata kaka yarda cikin komai ka dora ganin cewa iyawarka tana iya hidda ka duk lokacin da kake ganin cewa iyarka na iya hidda ka to a lokacin da ake samun matsala sai Allah ya nuna maka cewa kuma iyawarka kuma ba ta ka bace shi shine ke da komai mun gane Allah subhanahu wataala ci gaba da cewa laqad akhadha Allah misaqa ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقررتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد دل سواء السبيل Allah ce wa laqad akhadha Allah mithaqa bani Isra'ila kuma hakika Allah ya rike alƙawarin bani Isra'ila wa ba'asna minhum 12 nabiya kuma muka aika daga cikin su shugabanni guda 10 wa qala Allah inni ma'akum Allah ya ce musu lalle ni ina tare da ku la in aqamtum salata matakar kuka tsayar da sallah wa atitum zakata kuma kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka imani da manzannina wa azzartumuhum kuma kuka taimaka musu wa aqratum Allah qardan hasana kuma kuka ba Allah rance rance wanda yake mai kyau da ukaffiranna ankum sayyi'atikum tabbas sai na karkare muku miyagun ayyukan ku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma tabbas sai na shigar da ku aljannoni wa annaburan guna gudana karkashin su faman kafara ba'da dalika minkum duk wanda ya kafirce bayan haka daga cikin ku faƙar zalla sawa a sabil haƙiƙa ya ɓace mani da hanya. Isna ashirar naƙiba, naƙib ana nihin shugaba, mun gane ko shugaban al'umma, kamar mai anguwa haka, naƙib ne, mun gane ko? Wa aqratum Allah qardan hasana kuma kuka ba Allah rance rance wanda yake mai kyau. Menene rance mai kyau ko kuma menene ba Allah rance? Ba Allah rance shine badawa fi sabilillah dan neman yarda Allah. Ce da dukiyarka fi sabilillah. to amma me yasa Allah ke ce mishi rance kike sa kake samun wani wanda ba musulmi ba sai ce to kuma ya za ya ce an ba Allah kuma rance kamar kaka misali ne aka yi mana me yasa saboda shi rance in aka bada shi dan aimi ne ake bada shi ba dan amiro maka ba to kenan in ka bada fi sabilillah ai wata kake Allah ya maido maka ko to shine yasa ake ce mishi rancen kenan ba wai ana nihin Allah talaka ne ba ku ku ne masu kudin ko ku ba Allah rance saboda baya da shi ko a'a ba shi bane ba nan misali ne kawai ake yi cewa yadda mai rance mai ba da rance yake tunanin cewa a maido mushi to haka kai ma in ka ba da fi sabilillah kake watan Allah ya maido maka linkin ba linkin ba mun gane ko wannan fassara ita ce al-Imam al-Qurtubi karkashin wannan aya ba za mu tsaya ta lokacin musa kanta sai mu ci gaba fa bima naqdihim mithaqahum ci gaba فبما نقدهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية Mm.
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به Mm.
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين kaga can Allah ya ce ya dauki alƙawari ga bani Isra'ila ko Mm.
to abin da samu kai sauri muka wuce saboda mun san sai sun warware alƙawarin Na'am.
kaga sai Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum saboda warware alƙawarin da suke suka yi Mm.
har sun warware shi Na'am.
shi yasa a yau kakka taba tsammanin ta akwai alƙawari tsakaninka da da bature kakka taba tsammani wallahi akwai wani lokaci suna yi warwarewa dama suke yin alƙawarin aiko Mm.
to su za su warware shi Allah ce to saboda warware alƙawarin da suka yi la'annahum Allah ce sai muka la'ance su muka tsine musu albarka waja'alna qulubahum qasiya muka sa zakatan su kasance ke kasassu kadiba irin yadda Isra'ila take kashin mutane a cikin Gaza take ruguje gidaje karkashin mutane take shan jinin mutane amma zuciyarsa ake kashe take kuma zuciyar ire-iren su kuma ake kashe take ita ko kaɗan babu tsoron Allah yara za su ganin sun hito suna taya neman abinci ko kuma neman ruwa kawai su taɓa dibinsu da makamansu su halbe su su kashe su na wurin baki ba hujja To Allah ya ce sai muka sa zuciyoyin suka take kasassu wa'azi ba shiga su yuharrifuna al-kalima amma mawadi suna canza maganganu daga wuraren su kalmomi da su fara canza magana Allah suke canzawa daga wurinta shi yasa muke ba su haushi saboda mu Qur'ani mu bamu canza komai a cikin shi ba. yadda yake haka yake shi yasa zaka ji suna cewa a dora hidda wasu ayoyi a bar karanta su wanda suke nuna kiyayya da su A'a. sai mun karanta abun mu kuku ne da muka saba caccanza littattafai mu saba wannan ba aiki mu bane wannan Mm.
Ƙur'anin nan yadda yake zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yanzu ko mutum kai ka dan ka ce ka canza shi amma su zuwa su rantse akan cewa wannan littattafan da ke ga hannunsu haka Annabi Musa bar su ko Annabi Isa ba wanda ya isa Allah ya ce wala taza wa nasu hadan bima dhukiri dhukiru bihi kuma suka mance wani bangare daga cikin abin da aka tunatar da su da shi Allah ce wala tazalu tataliu ala kha'inatin minhum ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ku sani ba za ku gushe kuna ganin yaudara daga gare su ba kullun cikin yaudara ku suke Allah ce illa qalilan minhum sai dai kadan daga cikin su kaga wanga an daga maganar mutaje da muka ce ba a ga ya duka ko to har cikin su akwai mutanen kwaye illa qalilan minhum sai dai kadan daga cikin su Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam in sun maka fa'fu anhum wasfa ka yahi musu kuma ka kauda kai inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son mutane wa suke masu kyautatawa to fa'fu anhum wasfa nan Allah subhanahu wa ta'ala ce a yahi musu sun ce amana ko a yahi musu tana hawa to shi yasa wasu malamai sai suka ce wannan aya an goge ta da hukuncin yakatarsu aya da ta ce a yaƙe su ta goge wannan hukuncin da aka ce a yaƙe musu mun gane ko kuma wasu suka ce ayan wace ce to sai wasu suka ce wannan aya da ta shahe hukuncin waccan aya ita ce qatilul ladina la yu'minuna billahi ta cikin suratul tauba ita ce ta goge wannan mun gane ko to wasu suka ce a a anan wata magana ce mai zaman kanta wannan ayat ta sauka ne akan wasu mutane waɗanda suka warware alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu kuma har suka su ma su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam gunan da ba su to shine Allah ya saukar da wancan aya yace to tunda basu riga suka aikata aikin ba fa'fu anhum ka yahi musu wasu kuma ka kauda kai daga abin da suka aikata ala ayi halin shi dai yahiwa da kauda kai yana ɗaya daga cikin ababe wa'anda addinin musulunci ya umarni da su kuma su da yawa idan ka yahi Allah na ƙara maka ɗaukaka ne na ƙara maka daraja yahi da ka ce kamar da murtani yahiwa tahi ƙara maka girma a idanun mutane kisa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah bai ƙara ma bawa idan ya kasance yana da yawa bai ƙara mashi da komai sai dai ɗaukaka illa izza sai dai ɗaukaka da girma saboda abinda mutane suka kasa yin hakuri da shi kai in kai hakuri da shi dole mutane suke ganin ka mai daraja lokacin da Nelson Mandela ya rasu tsohon shugaban ƙasar afirka da shi musulmi suka ɗora cewa allah ya kan shi ina tana a wancan lokacin sai da dr sani rike limuye muhadara musa kan wannan abu ya da haka musulmi suka ɗora cewa allah ya kan shi kuma sun mance da cewa ba ma musulmi ba ne ba nelson mandela ba ƙasar da babu titi mai sunan nelson mandela nelson mandela ba ƙasar da babu wani mawaƙi wanda ya ma nelson mandela wanda bai ma nelson mandela waka har muna wurin in ka taya mai akwai titi mai sunan shi akwai lakkwaloli masu sunan shi akwai mawaka wanda suka mashi waka ya ne aka yi in ka karanta tarihin shi ya hiwa ce yi mutane suka kama shi suka sa shi kaso shekara goma sha takwas shi don gwagwarmaya ne tun yana matashin shi yake kaso shekara goma sha takwas har ya tsuha yana hitarwa gashin shi cike da hurhura wannan bayan allah allah ya ba shi nasara a kansu aka ce a zo a yi zaɓe an ba da dama kowa ya aza takarar shi da baki da wari saboda a wancan lokacin mulki ne na ware launin mata fararen mutane da suke mulki a afirka su su wanda suka zo daga iraq ƙarshen al'amari ya zo ya aza takara kuma ya ci zaɓe yanzu ƙarshe sai ya ce to abin da ke da kwai tunda allah ba shi iko ya hau bisa kan mulki to wancan mutane ba sai an bincike su ba ya yahe ma kowa su tura suna jira a yi ramuwar gayya sai ce yahi musu da to wannan yahi wa da ya ita ce ta sa kake ganin yana da wannan matsayin mai girma kai har wasu kasashe suka ɗora ɗaukar nationality suna nika mashi sai kai dan ƙasar su ne shi ma yana nationality ɗin sudan nelson mandela kasashe jiya sun bashi nationality to wannan yana tabbata maka hadisin nan da wannan bawan Allah ya karanta wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zata Allahu abdan bi afwin illa izza Allah bai kara wa bawa idan ya yahi da komi face sai ɗaukaka wannan bawan Allah duk lokacin da na zo ga wannan hadisi sai na ga irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata din ya tabbata akan shi to haka duk mai yahiwa lokacin da ake jiran ka dauki mataki sai ka ce ka yahi to daukaka kake kara ba ka samun kaskanci Allah ya kiyaye akwai tambaya ko Akwai tambayoyi. mm.
Na'am, tambaya ta farko yace malam mace ce ta sha azumi dalilin juna biyu. To malam bayan ta haihu ramka azumin za ta yi ko ko ciyarwa za ta yi.
to waka tambaya ta hidubu ana yin ta ban sani ba shi mai tambaya ko bai jiya wani ba Mm.
To, Yi ita wannan tambaya akwai maganganu guda biyar na malamai musakanta. Da mu magana mafi shahara ita ce. Akwai waɗanda suke ganin cewa sai ta ranka azumi. Saboda ita sun ɗauke ta a matsayin wadda take cikin halin rashin lahiya wadda za ta iya wucewa. An gane ko?
Mm.
Kenan daidai take da wanda yake rashin lahiya lokacin azumi ya ashe azumi ya sha. da kaga ai ba a ce ta dauki ciki har ƙarshen rayuwarta ko Mm.
bai yiwa haka kenan abu ne mai wuciya kenan bayan lokacin ya wuce sai ta ranka haka ita ma mai shayarwa ita ma haka wasu ke ganin cewa za ta kasancewa daga cikin tsarin wa'anda rashin lahiya ta sa suka ajiye azumi kenan in azumi ya wuce sai su ranka wasu sun yi ta rarraba su ce in ta ji tsoro ne akan lahiyar kan kanta ba tsoron cutuwar yaron ba to nan fidiya za ta badawa mm, in kuma yaron da take jin tsoro to nan za ta ranka mun gane ko to amma abdullahi bin abbas turjuman alquran sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ra'ayin shi shine da mace wadda take shayarwa wacce wadda take eh, dauke da ciki suna daga cikin tsarin wadda Allah subhanahu wataala da yace wa alal ladina yutiquna wa fidyatun ta'am miskin fidya za su bada kenan duk idan aka kai azumi za ta ɗauka kwano na abinci ta mika a bada ta ciyar da miski to ni ga fahimta ta sai nake ganin cewa dukkan waɗanda suka yi wasu maganganu bisa kan mace mai shayarwa da mai ciyarwa duka malamai ne aiko mm, to duk girman malami ya kai sahabi babu.
to sai nake ganin ba su kai ga abdullahi bin abbas tunda ya fahimci haka nan idan ta dauki fidiya ta bada ne da fahimci abdullahi bin abbas tana da hujjar da za ta iya kare kanta gaban allah ran tashin kiyama abdullahi bin abbas ba aka ce wanda allah ya ce mishi allahumma faqihu fid din ya allah ka fahimtar da shi addini wa allimhu ta'wil kuma ka koyar da shi fassara alqur'ani to shi ya fassara qur'anin haka nan sahabban kan kansu sun yarda da cewa ya fi kowa sanin fasar alkur'ani wannan kaji daɗi ko
na'am to ni nake ganin cewa mm, magana abdullahi bin abbas in ta yi aiki da ita ba ta da matsala idan tana iya ciyarwa duk ranar da ta ci abinci ko kuma ta ta sha azumi sai ta ciyar a wannan lokacin inda so za ka ganin irin waga tambaya ta yi ta maimaituwa sai mutum ta ce azumin bara tana da ciki aka yi shi yanzu kuma bana an zo tana shayarwa to baɗin ma tana ya ɗauka mm,
matarka ce za ka hana ta ai ka san ka hana ta ba ko to baɗin ma tana yakan za tana cikin eh, wannan ɗauka cikin kuma wata baɗin tana shayarwa to
ai ba ka saka hana ba ko to kenan ƙara ka samu mata wata hanya mai saukin da kai ka huta ita ta huta mm, amma ba haka na ba yanzu wagga tambaya baɗi ma sai kaga ta ƙara zawa kuma mutumin ya ƙara dawa kuma da ita
na'am tambaya ta gaba ce malam mutum ne ya kama ɓarawo cikin shagon shi kuma da rana a cikin watan ramadan Mm.
sai ya ba shi kashi har da jini yawa ɓarawa ya ba ɓarawon kashi har da jini rana ko da dare?
da rana ana cikin azumi eh shi ke cewa waya hukuncin azumin shi azumin ɓarawon yake Mm.
ba ruwan shi da ɓarawa Eh.
kada ka bashi kashi sanin ɓarawa na gida ne ko da amma ba ruwanka da ɓarawa sha kashi da lokacin da azumin shi kashin banza kawai Mm. a ruwanka da shi Mm,
da da jinin ya hito mishi ya haɗe jinin ai ba haɗe ya yi ba ko mm, azumin shi yana nan ɓarawa mm.
ɓarawo yana azumi ya sata amma da yare da mutane ba
shi ba sai mai haƙuri ko tun da azumi
Ah, na tambaya ta gaba ce malam mutum ya yi haɓo cikin azumi kuma yana cikin sallah to ya hukuncin azumin shi da kuma sallah azumin shi yana nan Mm, sallar shi kuma zai ta yi wanke ya dawo ya ci gaba da sallar shi mm. na'am tambaya ta gaba ce malam mace ce mace ke shayarwa kuma tana samun matsala shin malam ko za ta iya azi azumi
ne kenan wancan hukuncin da muka yi zai da su ya wanda wacce mai sharawa da wacce likita su kaga ga shi kuma Eh, tun yanzu tun kayi a kai ba aha
na'am Ah.
tambaya ta gaba ce malam menene dalilin yan qur'ani wanda ba su shan ruwa sai bayan kowa ya sha ruwa dalilin su shine cewa aka yi sun ma'atin musu yama ilal layl Hmm, sannan ku cika azumi har zuwa dare to daren shine sai in daren ya shiga hmm, kenan su faduwar rana ba dare ne gare su mun gane ko hmm, kenan su fasara ma kansu ne suka yi daren daren ne shi ko menene harkon dare faduwar rana hmm, yaro duk wasan da ake yi, in rana ta faɗi zawa ake gidansu hmm, kenan kaga yaro yaro ya hisa ma sanin cewa in rana ta faɗi daga nan dare ke faɗi hmm.
shi ne kawai shi ne suke buga hujja da ita kuma duk mutumin da ya ce zai buga ma kanshi hanya to sai kaga ya ɗora hada cikin ire-iren wannan abu Mm, aha na'am
Mm. azumin shi na nan tunda ko kai ne misali kana iya zawa ka mance ka kai har bayan sallar isha baka sha ruwa wani aiki dauki ba ko ai ba ta azumin ka bayan yana nan sai dai albarkar da ake samu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai gauga buɗe wake kai baka same ta ba shine kawai shi dai ina gani dai ko dai moto da in ka saye sai ka tambayi wani yadda ake tuka shi ko da ba gidanku aka yi shi ba to bale addini ka ce kai za ka ɗauka kwatanta ma kanka wani baki nan cikin maraɗe ce koya maka da ake yin addini ba hadisi ba komi sai da ke gana abin akwai tawaya cikin shi cikin nan wani a ce wani zai fassara maka aya kuma mutunan nan kuma ka bai taɓa zuwa ba tana yiwa kana ganin babu kuskure a cikin wannan abu aha Na'am, tambaya ta gaba ya ce malam kamar mata da ke zuwa tarawihi a masallatai, ai an ce su tsaya a gidajen su su yi tafi lada. To malam idan sun je masallaci akwai wata damuwa.
kuma annabi ya ce ai in ka cika ce za ta tsaya masallacin ka a hana su Na'am.
wanda ya ce sai tsaya cikin gida ta hirada kuma shi ya ce la tamna wa ima Allahi masajidan lahi Mm, kan ku hana bayan Allah mata zuwa masallacin Allah mu ne na wurin ba mu yi musu wurare a cikin masallaci mm,
amma in ka tai kasashen laraba za ka ganin suna yi suna yi a yi wuri na mata ga yanar nasu ne kawai cikin masallacin babba za a hidda bangaren su ba wai a hidda musu shi waje ba ko a musu ruwa waje ba a cikin masallacin wani har masallacin annaba haka nan ne yake Ah. shi yasa ai akwai wani hadisi wanda ke cewa mahi alherin sahun maza na farko mahi sharrin shi kuma na ƙarshe ko mm, mahi alherin sahun mata na ƙarshe mahi sharrin shi na harko to me yasa aka yi wannan hadisi saboda cikin masallaci guda ne ake sallah mm,
kenan sahun maza da aka ce mahi sharri na ƙarshe saboda yana kusa da sahun harko na mata shi ne kawai Hmm.
Na'am. Tambaya ta ƙarshe ya ce to malam wai suna iya zuwa ƙiyamar leli.
suna iya zuwa Mm, suna iya zuwa amma ba ka gudun ɓarawan can wanda ka buga ya kewaye ya kewaye da gida to, na'am.
ita su kiyamun laili nafila ce ba farilla ba ce kenan ka kiyamun laili ta hana ka aikata farilla wani zai taya kiyamun laili ai kiyamun laili da shi ya zo bai yi safar ba kuma bai sallah asuba ba Mm, kuma ya ta kiyamun laili zai ci kaga akwai matsala ai ko mm, to ka kiyamun laili ta hana ka yin farilla ita kuma sunna ce wani in ya zo ya kwanta sai bayan sallah azhar ya tashi kan kenan bai bai yi sallah asuba bai yi sallah azhar kuma sun yan kiyamun laili kaga haka nan bai yi ka kamo hanya daga wani waje ka zo kiyamu da ka buro gidanka can ga hili barawa ya shiga ya maka sata menene kai akwai sakaci akwai sakaci babba kisa ka taba tsammanin cewa wani kamo hanya daga can goma wani zo na in zo kiyamu da ku zo ku yi makan ku kiyamu da ka bar mu ka can da an goma mu yi abu mu can cikin an goma eh shi ne kawai abinda muka ranta da Allah mu lada shi kuskure muka Allah ya zumu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana